الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشبيه والشريك والولد ثم الصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفاهم بالأثر أما بعد ci gaba da karatun mu na littafin khulasatu nuri liqin wannan shine zama na karshe a wannan littafi a yau muna alhamis 16 ga watan safar hijirar manzala daga makka zuwa madina muna shekara ta 1448 za mu tashi a darasu salis wal thalathun darasi na 33 mala ya ce waƙa'atul jamal yakin aljamal aljamal shine rakumi ya faru ne a shekara ta 36 kamar yadda al'imam ibn kathir ya kashi a cikin alhawadis na shekara ta 36 daga hijira mala ya ce balaga aisha ta radiyallahu anha maktalu uthmana labari ya je ma aisha na kashe uthman فخطبت الناس حيتم متاني خطبة في مكة أتنقر مكة أولا شكرا مات النبي صلى الله عليه وسلم سي حجي تو أتنكين سي لابارن كشي عثمان يجي مسو عائشة تتار متاني تمس خطبة وحثتهم على المخ... وحثتهم على المطالبة بدم عثمان تزابرت دسو أكان أتاش أن يمجن عثمان أرامها مش أبن داك مشي فتبعها كثير من الصحابة سيد يوا دقا تكين صحابيس كبيتا منهم طلحة والزبير دقا تكين أقول طلحة دكما الزبير فسارت بهم إلى البصرة هي تتهيد سوزوا قرين بصرة فاستولت عليها سيتسايا بصرة واستعدت للقتال تيسرين ياكي أتن تشري ميقا تيسرين ياكي ولما بلغ عليا ذلك أيا يند الأبار يجمع علي نين حكا سار إليها سيت في زوا قريتا في جيش أتكما يكا وجرت بينه وبينها مفاوضة سكان شدئتا وتا تتمنا وتا قدانا ونن تتمنا وكن كادت تنتهي بالصلح كادت سورا كرس تنتهي تكاري بالصلح دين صلحه لولا أن قتلة عثمان بعد سوء أن سخش عثمان با خافوا على أنفسهم سنجي صورو أكن كاونا سو سنجي صورو أكن كاونا سو من القتل أكن كأجي أكشي سو آه فأفسد السلحة هيسك بات ولن سلحو دا أكسو أي تو إتا عائشة abinda take nema shine fansa ga jinin Uthman da aka kashe radiyallahu anhu to da ba a samu tattaunawa ba ko da ba a samu nasara ba ta sulhu yanzu sai yaƙi kuma mala ya ce wa nashaba alqital wa nashiba alqitalu bainal jayshaini sai yaƙi ya barke tsakanin mayakan guda biyu dukkanin su kuma musulmai wantaha bi nasri ali yaƙin ya ƙare da nasara ga hannun ali ma'ana ali yayi nasara wa qatl talha wa zubair da kuma kashe talha da zubair wa'anga sahabbai guda bi sun mutu a wannan fitina kinta waqa'atul jamal sahabbai sun kasu gida uku a dukkanin wannan yaƙe-yaƙe da aka yi tun daga waqa'atul jamal tsakanin mutanen aisha da na ali da kuma tsakanin mutanen muawiya da shi ali bin abi talib musulmai da sahabbai sun kasu kashe uku akwai wa'anda sun shiga bangaren ali wasu kuma sun shiga bangaren muawiya wasu kuma ba su shiga bangaren kowa ba to haka nan nan ma wurin waqatul jamal wasu sun shiga bangaren aisha wasu kuma sun shiga bangaren ali wasu kuma yan mu ne ba su shiga bangaren kowa ba mala ya ce an yaƙi tsakanin waɗannan rundunonin guda biyu inda aka kashe mutum dubu goma wasu littafai na tarihi abinda suka nakalto shi ne an kashe mutum dubu goma dubu biyar cikin mutanen aisha dubu biyar kuma cikin mutanen ali karshe aliyu bayan yaƙi ya ƙirƙuri yaƙi talafa ya tattara su ya musu sallah gaba ɗaya wasu miyar hadhihi alwaqa'a an suna an sura ma wannan waqa'akin bi waqa'atil jamal da waqa'atil jamal kin لأن أم المؤمنين عائشة سبب ita أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تاكسن راكبة على الجمل تنا كان راقمي سد أبن يفارو raƙumi ne aka zo da shi wanda ita take kan shi tana cikin abin da ake ce ma alhaudash irin yan rufa da ake ma raƙumi ta katako wadda ake aza wadda mata suke shiga ciki to tana cikin wannan rufa to sai ana wannan yakin al'imam ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya ya ruwaito cewa su wa'annan 'yan tawayen da suke tare da aliyu bin abi talib sun hari wannan raƙumi na aisha inda suka rinka halbin shi da kibiyoyi a wani ƙaulin suka ce aliyu bin abi talib shi ya ba da shawara akan a halbe raƙumin saboda kiyaye lafiya ita aisha kin tunda in aka ci gaba da wannan abun ana iya zuwa aje a same ta ثم أمر علي رضي الله عنه بردها دغنا علي سي أمرني دا أميدة إلى المدينة زوا مدينة مع أخيها تارد وانت محمد بن أبي بكر كنا معززة تنا تكين عزة مكرمة كما تنا تكين كرمتي أبر كرما وكنا أميدة تكين عزة دا كرمتي أغر مدينة وذلك وأنكم يا فاروني سنة شكرة السادسة والثلاثون شكرة ثلاثين دشدة هجرية to mutanen ali bayan haka sun yi ƙoƙarin ɗaukar ganima sun bukaci a basu ganima na dukiyoyin mutanen aisha ali bin abi talib bai yarda ba da wannan to sai suka fara maganganu sai ce musu to yanzu cikin ku akwai wanda yake so idan an tashi raba ganima a ɗauki aisha a bashi a matsayin baiwa duka suka shiru ba su ba da amsa ba to mufawadatu muawiya fil bai'a tattaunawa da aka yi da muawiya akan bai'a ga ali ursila qamisu uthmana an tura riga ta uthman allazi qutila fihi wadda aka kashe shi yana sai da ita wa huwa mulattaqun biddam wannan riga tana tana jike da jini ila ila sham zuwa yankin sham ta bace da jini kuma aka tura ta zuwa yankin sham فكان ذلك هكذا سيكسنتي سببا wani sababi ne fi isarati ahli sham game da tada hankali na mutanen sham wannan abin sai zama ta wani sababi ne na ziga mutanen sham akan kashe usman da aka yi aiko musu rigar shi da jini inda aka rataye rigar a nan wani masallaci a dimashq واستغل معاوية هذا هذا الشعور معاوية سي أنفاني da wannan shu'ur wannan yanayin da ake ciki na damuwa da kuma ɓacin rai na rigar Uthman da ake gani da jini famtana a an mubaya'ati Ali sai ƙi mubaya ga Ali wa akhadha yutalibu bi dam Uthman sai rinka zartewa akan neman jinin Uthman yana cewa ko da zai yi mubaya'a to sai an kashe wa'anda suka kashe Uthman والقصاص من قتلته يعني نما أي قصاصي قوى أن سكشيشي فلما علم علي أي عند علي يسن حكا يسن بامتناعه جمد كين مبايعة معاوية جهز جيشا لمحاربته سيشر وسمايك دنياك معاوية وجهز معاوية جيشا لملاقاته شما دي معاوية يشري وسمايك عدو من تربيش فاجتمع الجيشان سيما يكن غدابيس كهدي في سحل سفين وجند أكتما سفين وجرت بينهما مكاتبات سي أنسامو rubuce rubuce tsakaninsu ya gudana wa rusulun da kuma 'yan aike da ake aikawa tsakaninsu wanda wannan lam tuzilil khilafa ba su gusar da sabanin da ke tsakaninsu ba 'yan aiken ba su wannan ake ake da suka rinka tsakanin su da sakonni bai iya kawar da sabanin ba wa raja'at rusul ali sai suka dawo su yan aikin ali wa akhbaruhu suka ba shi labari bi israri muawiyata على المطالبة بقتل بقتلة عثمان سكدا وسكبا سلاباري أكن تيوا معاوية يا زرتي أكن فا ينا نيمن جنون عثمان ينا نيمن أرامة عثمان yana neman liƙamatul hajj liƙamatul hajj alaihim aw alqital imma a kama wa'anda suka kashe Uthman a musu haddi na kisa الدرس الخامس والثلاثون درس نتلاتين دبير ما ليتي وقعت صفين ياكن ونورن داكي تما صفين ابتدأ القتال من أول سفر ياكي يا فارا أفرق سفر نا ون شكرة السابعة والثلاثون شكرة تلاتين دا بكوي ياكي يا فارا ني بمناوشات دوات أقبزة بسيطة مسوكي وفي اليوم الثامن أرانا تتقوس كما منه قوانا وتانا سفر دك فرقون ياكين زحف الجيشان ما يكن بسنت في وظل القتال سك ياكي يقدان زكاننسو ثلاثة أيام حتى وانكوانكي أكو أنا بقها وباسياوا فصل فيها جيش معاوية تعلوك ما يكن معاوية سيسكي فصلي سك كاسا دسك كاسا سك قباس إياوا فأشار عليه عمرو بن العاص عمرو بن العاص سيبا عمرو بن العاص سيبا معاوية شاورا برفع المصاحف توا دقم قرآني مصاحف أدقاسو على الرماح أكم ماسو أدرماسو قماسو أدقا سما wannan isharatan ila tahkimi kitabillah ishara ce akan cewa a tsaya a bar yaki a hukumta littafin Allah ma'ana littafin Allah a sa shi ne abin hukumci tsakanin mayakan guda biyu to shi mu'awi amr ibn al-as mutum ne mai wayo hatta shi kanshi mu'awiyan su ma dukan su mutane ne waɗanda suke da wayo fa'adraka aliyun radiyallahu anhu aliyu shi kuma sai riski abin kai tsaye sai ya gano shi ma mutum ne mai saurin abin ganewa sai ya gano annaha khida'a ya gano cewa yaudara ce li iqafil qital dan a tsayar da yaki ba da a tsaya ba a yi hukunci waftar jaishuhu ila firqaini to shi ali mayakan shi sai suka rabu gida biyu firqatin a bangare daya wafaqathu ala ra'ayihi ta wafaqa mishi akan ra'ayin shi ta yarda da ra'ayin shi cewa ka tsaye da yaƙi wannan abin da suke yi yaudara ce irin ta yaƙi wa firqatin ita kuma wata bangare daya daga cikin shi talabat minhu al-istijaba ta nemi cewa ya karbi wannan abin da suka zo da shi ila tahkimi kitabillah ya karbi wannan hukunci na da ake so a yi karkashin littafin Allah fa'adhana li ra'ayi al-fariq ath-thani sai karkata zuwa ga ra'ayi na bangare na biyu li kasratihim saboda yawan su wa amara bi waqf al-qital sai umarni na cewa a tsaye da yaki akku tsaye da yaki tanda yaƙi tsakaninsu ya faru an jima ana yi kullum ana bugawa wata rahama sau biyu ake karawa a wuni wata ma sun taɓa yaƙin da makamansu suka ƙare wa'anda aka fito da su hilin daga a lokacin da suka kai suna bugawa da hannu suna bugun juna da hannuwa wannan fitina ta da ta faru ne tsakanin muminai duk wanda aka kashe cikinta musulmai ne tsakaninsu kawai wasu wasu الدرس السادس والثلاثون درس نتلاتين دشدة حادثة التحكيم حادثة تحكيم تتمنا ودا أكيتا كاو سلكو سكانوا وانا بانقرورين أسام مفتا أكا مسلمي اختار أهل الشام عمرو بن العاصي متان الشام سنزا بي عمرو بن العاصي يا زمن توشيني زي حكمتي واختار أهل العراق سكما متان العراق متان علي كينان سنزا بي أبا موسى الأشعري ya zamanto shi ne mai hukunci a kansu shi abu musa yana cikin sabon da su ba su shiga yakin ba ba su shiga kowane bangare ba amma da aka tashi hukunci mutanen ali sun nemo shi sun ce ya zo ya abin gakinsu ya yi hukunci a kansu an kira waɗannan mutanen guda biyu liyahkuma bayna bayna aliyi wa muawiya dan su yi hukunci tsakanin ali da muawiya abinda suka yanke in suka ce ali ne shugaba ta zamna in suka ce muawiya shi ne shugaba haka take ta zamna in suka tsige su gaba ɗaya kuma shi ma haka lamarin ya zamna haka mala ya ce wajta ma'al hakamani sai wa'annan masu hukunci guda biyu suka haɗu bi domatil jandal a wannan wurin da ake cewa domatil jandal fi ramadana a ramadan sana السابعة والثلاثون من الهجرة شكرا ثلاثين دا بقوا هجرة وبعد مفاوضة جرت بينهما بيان تتمنا ودتقدانا سكانسو اتفقا سيسك هدكي على خلق علي ومعاوية أكن توازاسو سيجي علي دكما معاوية دك الشوغبانتي وجعل الأمر شورى سيس مسالمر يا زمن تو شاورة تزاي سكان المسلمين su zaɓi wanda suke ga ya dace suka tattauna akan cewa kowa zai tsige nashi amru ya zo ya ce ya tsige mu'awiya shi ma dai abu musa ya zo ya ce ya tsige ali akan shugabanci kenan kowa wakili shine ya tsige shi to da aka zo wurin magana amru sai ya ce ayi mu'awiya ya ce abu musa ya fara magana saboda yana ganin girman shi فتقدم أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري جبا يفار مغنى وأعلن يي سنروا ما اتفقا عليه أكن أبن سكي اتفاقي أكن شي يتسين شاورا أكن تيوا za a tsige shugabannin dukkanin su guda biyu kowa zai tsige nashi to shi da yake wakilta ali yana sanar da duniya cewa ya tsige ali akan khalifanci amma amru bin al-asi amma shi amru da yazo fa innahu laja'a إلى الحيلة سيفكي دوتا دبارة حيث خدع عليا تيند سيجي علي وثبت معاوية يتبت معاوية يتيا سيجي علي كما يتبت معاوية أما سين خليفة تونان كما رجيما تكار بركيوا أعون قول سنة تيوا أعمرو ya yi haka ne saboda barin musulmi babu shugaba a lokacin zai zamanto wani abu ne mai hatsari kenan za a iya shiga cikin rudanin da ya fi wanda aka fita shi yasa ya halifantar da muawiya akan shugabancin mala ya ce faraja a shamiyuna ila muawiyata mutanen sham sai suka dawo zuwa ga muawiya wa baya uhu bil khilafa suka mishi mubaya'a ta khalifanci wata sa'ad shiqatul khilaf sai wata sa'at ta faɗaɗa ita wannan shiƙa baraka da aka samu ta khilaf ta saɓani ta faɗaɗa baina aliyin wa muawiya tsakanin ali da muawiya wa akhadha kullum min huma kowanne daga cikin su kuma ya rinka yu'iddu uhbata lil qital yana shirin yana kimtsi kimtsi irin na yaƙi wa akhadha kullum min huma kowanne tsakanin su shi ali da muawiya yu'iddul uhbata ya fara shirin shiri na kimtsi liliqa'il akhar na haduwa da dayan fi ma'arakatin fasila a wani yaƙi da za a bambancewa tsakaninsu akan wa zai zama shugaba ko a ce ma'arikatin fasila gagarumin yaƙi da za a yi tsakaninsu kowa yana ta shiri a darsu sabi wa 30 darasi na 37 الخوارج ووقعة النحروان ووقعة النحروان shine khawarijawa da kuma dai abin da ya faru a can wannan wurin da ake cema naharawan bayan sabani ko in ce bayan wannan hadisa ta tahkim yanzu aliyu ya koma inda yake shi ma dai muawiya ya koma wurin shi za a kara shiri to kuma a lokacin sai khawarijawa suka bayyana fitina khawarij ita ma ta bullo a yankin iraq mala ya ce alkhawariju qismun min jeshi ali su khawarija wannan wani yanki ne daga cikin na mayakan aliyu radiyallahu anhu kharaju alaihi sai suka yi khuruji a gare shi indama suka mishi tawaye kenan indama qabila tahkim a yayin da ya karbi tahkimin nan ma'a annahum awwalu man asharu bihi alaihi tare da cewa su ne farko wanda suka fara mai shawara aka karbi wannan tattaunawa ta tahkim tunda ana yaƙi su suka fara cewa a karba kamar yadda ya gabata a baya to sai suka yi hukumci su jawa suka kafirta ali suka kafirta muawiya da amru bin al-as duka jawa sun kafirta su kamar yadda dama al'ada ce ta khawarij kafirta mutane ba tare da dalili ba ko kuma yayi abin da bai kai a kafirta shi ba sai su kuma sai su kafirta shi akan wannan kamar yadda suke kafirta a murtakibul kaba'ir kamar yadda mun yi bayanin shi tun a karatu karatun wani littafi ne a karatun ta'iya ne da muka yi ko a ha'iya ha'iya ta ibn abi dawud yawa mala yace ijtama al khawarij fi nahrawan khawarijawa sun taru a wannan wurin da ake cewa nahrawan wa kana adaduhum 12000 adadin su ya kasance mutum dubu goma sha biyu ne a lokacin wa shara'u suka shiga ya'ithuna fi tilkal jihati fasadan ya'ithuna suna yada fi tilkal jihad a wannan bangare na naharawan fasadan suna ta yada banna فيقتلون الأطفال سنة كشيارة والنساء دماتا فجهز علي علي سي شريا فجهز علي جيش جيشه علي سي شريا ما يتنشي وزحف به يتفد ما يقع عليهم أغريسو ونصحهم يمس نصيحة فلم يقبلوا بس كربوا النصيحة بقى فنشب القتال بين الجيشين سياكي يبركي تكان ما يتنبيو وانتهى بقتل معظم الخوارج ياكي يكاردا كشمة في يوا دقتكين خوارجاوا وفرار الآخرين واسكو مسكة إيري دقتكين سو علي شيء ياكي مؤشي ياكي خوارجاوا الدرس الثامن والثلاثون درس ثلاثين تقص أي عند معاوية أي عند شيء علي يكي يكي خوارجاوا shi kuma dai mu'awiya sai ya yi amfani da wannan dama wurin ƙara ƙarfin mulkin shi da faɗaɗa kuma da yankunan da suke karkashin shi shi ne ta istila'u mu'awiya ta ala mu'azamin iraq galaba da mu'awiya ya yi akan mafi yawancin yankuna na iraq بعد أن انتهى علي رضي الله عنه باين علي يا قاري من قتال الخوارج يا جماعة يا خوارجاوة أمر جيشه بالزحف على معاوية sai ya umarci mayakan shi akan su nufi ma'awiya a fara yaƙi fatalabu minhu ta'zir al-qital sai suka nemi cewa a jinkirta yakin bayan zuba a bar shi ila al-amil muqbil zuwa shekara mai zuwa saboda yanzu karhi ya tahi sun buga da jawa yasta'iddu dan su yi tanadi su yi shiri faraja bihim ila al-kufa sai ya koma da su zuwa kufa mukrahan yana kyamatar hakan ba dan ya so ba amma muawiya amma shi bangaren muawiya fa innahu walla amra walla ya wakiltar da amru bin al-as amru bin al-as ala misra ya wakiltar da amru akan yankin misra fasara ilaiha sai shi amru ya tafi misra wastawla alaiha yayi khalifanci a can ya zamanto shine wali na can wa jahada al-jiyusha ala al-hijazi sai shirya mayakan akan ya shirya mayaka akan yankin hijaz wal yaman da kuma yankin yaman fastawalata alaiha na ma da ya mamaye yankin kenan duka wannan yankuna sun zama to karkashin su muawiya walam ya baqali ali radiyallahu anhu illa al-iraq ba abin da yayi saura ga ali sai yankin iraqi wa faris da kuma yankin faris wa kulluha narun dukkanin su wannan yanki wuta ne tattaribu bil khilafi wadda take take ruruwa da sabani wal fitan da kuma fitintunu a wannan yankin الدرس التاسع والثلاثون درس سنة ثلاثين دترى مقتل علي رضي الله عنه كشى علي رضي الله عنه وكشى علي وان كشى علي شين كمان سونس كان يمكم كشى معاوية دا عمركين سوني خوارجاوان mala ya ce ittafaqa thalathatun khawarijawa uku sun gama kai ala qatli aliyin wa muawiya akan kashe ali da muawiya wa amru bin al-as da kuma amru bin al-as ala an yuqtala kullu wahidin minhum akan kowanne daga cikin su ya kashe wahidan ya kashe daya min thalatha daga cikin wanga mutanen uku saboda a wurin khawarij ali kafiri ne muawiya ma kafiri ne amuru shi ma ya kafirta a wurinsu to sai suka haɗa kai akan kashe su ɗaya rana misiyon ta suka ɗaukan makansu falamiyan jah ahadun minhum ba ɗaya daga cikinsu wanda ya yi nasara illa abdurrahman bin muljim sai abdurrahman bin muljim wanda shi ne ya kashe ali fa'innahu saboda shi abdurrahman zahaba ilal kufa ya tafi zuwa kufa khifyata a ɓoye wa daraba aliyan sai ya bige ali fi zabhatihi a goshin shi bi saifin da wani takobi masmumin wanda yake da dafi wa huwa kharijun li salati subhi aliyu ya fito zuwa sallar asuba zai taya masallaci da asuba sai wannan abdurrahman bin muljim ya buge shi da takobi mai dafi ga goshi amma shi muawiya shi amru wanda ya zo kashe shi kuma sai bai yi nasara ba saboda a da aka zo kashe shi an tsara da asuba ne to sai bai hito sallar asuba ba a lokacin sai na'ibin shi ya fito sai aka kashe na'ibi ana azashi ne sai aka kama wanda ya kashe na'ibi aka kashe shi shi kuma muawiya wanda ya zo kashe shi sai ya soke shi da yuka mai dafi ita ma dai amma ga kafa ne ya soke shi to muawiya mutum ne mai saurin nama kai tsaye shi ma sai ya kwace yuka ya hiddota da gaugawa ya soka wanda ya zo kashe shi ya yi gaugawa ya kashe wanda ya zo kashe shi ya so karshe ya kare da rauni to wannan rauni da aka mishi da wannan yuka mai dafi aka kiro likita ya zo bincika ya ce abu biyu ne za a yi imma a bashi magani ya sha sai da in ya sha maganin dafi kin ba ya kara aifuwa imma kuma a rinka a mishi sakiya irin tauta wannan da ake yi to sai ce to gaskiya shi da wutan nan bai iya hankuri da ita amma ɗaya falilahi alhamdu yana da su yana da ɗan shi yazid bin mu'awiya da sauransu ya ce to shi gara dai a bashi maganin ya sha halas aka bashi maganin ya sha daga nan bai kara haifuwa ba amma kuma ya tsira to shi ne mala ya ce fatofiya radiyallahu anhu ali kenan bayan an yanke shi da wannan takobi mai daki sai rasu ba da yaumaini bayan kwana biyu وذلك سنة وانا كما يفعلون شكرة أربعين من الهجرة دق هجرة وعمره شكرونشي ثلاثة وستون سنة شكرة ستين دقني ومدة خلافته سوى الوقت خليفة تنشي أربع سنوات شكرة فلني وتسعة أشهر دوتا ترى ودفن بالكوفة أكبني شي أنا كوفة سي كرشل التافي درسي نكرسي الدرس الأربعون خلافة الحسن وتنازل وتنازله لمعاوية خليفة حسن بن علي da kuma tanazulin da ya yi sabka da ya yi ya miƙa mulki ga muawiya saboda a samu zaman lafiya dama tun farko shi bai goyi bayan duka wa'annan yaƙe-yaƙen da ake ba ya sha ma ali magana akan wa'annan abubuwan ba da wafati ali radiyallahu anhu bayan rasuwa ali buyi'a ibnahu al-hasan bil khilafa ay mubaya ga dan shi hasan da khilafa khalifanci wa kana shi kuma ya kasance yamilu ila al-musalama mutum ne wanda ya karkata zuwa ga zaman lafiya wa haqni dima'il muslimin da kuma tsare jini na musulmai wa ijtima'a kalimatihim da kuma kokarin hada kalmus ta zamanto karkashin shugaba daya ففاوض معاوية في التنازل سيتتمنا ودى معاوية أكن تنازلي عن الخلافة أكن شغبانتي توازي سبكا على شروط أكن وشروط له عند قبيلة الطرفان وند بانقرون قدابي دك سنكربا ما ليتي فسلم الأمر لمعاوية سيميك فسلم الأمر يميك على الأمر لمعاوية معاوية وذلك وأنكم يا فاروني عام shekara ta ihda wal arba'un shekara ta arba'in da ɗaya min hijira daga hijira haka shi ma al'imam ibn jarir tabari a tarihi nashi shi ma ya gai abin cewa ya faru ne a shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira wasu miya hadha al'am sai aka suna ma wannan shekara amal jama'a shekara ta jama'a لاجتماع الكلمة للمسلمين domin haɗuwar kalma ta musulmai ala imamin wahidin akan shugaba ɗaya ba da tafriqati bayan rarrabo kawunansu amma alhassanu radiyallahu anhu amma shi hassan radiyallahu anhu faqad safar ila madina yayi balaguro zuwa madina wa dhalla fiha zamna a cikinta ila an tuwfiya hasad ya rasu am 49 shekara ta 50 ba ɗaya kenan 49 wa umruhu shekarun shi kuma su ma da shekara ta shekarun shi shekara 49 ne wa muddatu khilafatihi tsawon khalifantin shi ne wata shidda sittatu ashhur kenan na ne karshen juz'i na uku abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kan shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wanda shine karshen littafin kuma muna ma Allah godiya da ya nuna mana karshen dukkanin wannan littafin tun daga juz'i na farko juz'i na biyu da na uku duka da taimakon Allah ne aka yi su